بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته jama'a musulmi barkamu da saduwa a wannan yammaci na lahadi yammacin sha hudu ga watan ramadan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in daidai wanda ya dace da sha tara ga watan biyar shekarar bature dubu biyu da goma sha tara wannan shine tafsiri na ɗari da tara a cikin jerin giyar tafsiran alkur'ani da muke gabatarwa daga wannan masallaci namu masjidu ali bin abi talibin wanda yake a wannan yankin anguwa da aka fi sani da anguwan madaci a garin zaria birnin zazzau jihar kaduna a najeriya ubangiji allah maɗaukakin sarki muke roƙo ya karɓi ibadunmu kuma ya datar da mu idan jama'a masu bibiyan ba su manta ba muna cikin tafsirin suratul ghashiya sura da Allah madaukakin sarki ya ba mu labari dangane da wato kaso da al'umma za su kasance guda biyu a ranar tashin alkiyama daga waɗanda za su kasance ‘yan wuta Allah ya tsare mu sai kuma waɗanda za su kasance mazuwa aljanna Allah ya sanya mu daga cikinsu bayan mun gama jin wannan shine Allah madaukakin sarki yake buga wa duniya gabaki ɗaya misali dangane da wasu halittu a cikin halittun shi a inda Allah ya ce afala yanzuruna ila al-ibli kayfa khuliqat za mu saurari jirangen waɗannan ayoyi daga bisani sai mu dasa da ainihin wato bayanai insha Allah na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم
idan jama'a ba su manta ba a jiya a inda Allah maɗaukakin sarki yake labarta mana halin da 'yan wuta za su kasance a cikin gidan wuta mun ji cewa daga cikin nau'in abinci da za a ba su su rinka ci Allah yake cewa laisa lahum ta'amun illa min dhari ba su da abinci a gidan wuta sai daga ainihin wato wani bishiya mai kaya wanda yake a cikin gidan wuta kamar yadda muka yi bayani a jiya to ka san kafiri akwai akwai abun ban mamaki cikin lamarin shi a lokacin da wannan ayan ya sauka sai wasu daga cikin su sai suka rinka cewa to ai wannan ba wani matsala in dai za a ci wannan bishiya mai kaya ai a nan duniya dabbobinmu irin su raƙuma suna cin waɗannan bishiyoyi masu kaya kuma ana ganin suna ƙiba suna girma suna yin wato don haka ba matsala shine sai Allah madaukakin sarki ya nuna musu cewa a'a la yusminu wa la yughni min ju'i shi wannan na gidan wuta da za a ci ba zai wadatar ba kuma ba zai ainihin wato kosar daga dalilin da yasa aka ci shi ba tare da cewa su kansu waɗanda suke larabawan sai malamai suka ce ƙarya suke yi wannan da'awan da suke domin raƙumi an tabbatar da cewa irin nau'in bishiya mai kaya da yake ci shine wanda yake ɗanye da yake akwai ruwa ko laima ko wani abu makamancin haka a cikin shi amma da zaran wannan bishiyan ya bushe irin na nan duniya kenan ma raƙumi baya ci haka ne ko to kaga kenan ƙarya suka yi kenan wato dan dai su nuna wa manzo Allah su fa masu taurin rai ne masu rashin kunya ne Allah ya tsare to shine sai Allah madaukakin sarki yake son ya nuna wasu misalai wanda ko mai tunani ya yi tunani akan waɗannan misalai ta yi wannan ya zama dalilin da zai imani shine Allah ya ce afala yanzuruna ila al-ibli kaifa khuliqat shin basu dube ne zuwa ga tsarin da Allah ya halicci raƙumi a cikin shi ba su duba irin yadda halittar raƙumi yake a jiya in ba a manta ba da muka aini wato kawo waɗannan ayoyi shine muka rinka jin bayanai mabambanta daga ainihin wato waɗanda suke da wasu ilimi musbik game da ainihin wato raƙumi bayan waɗanda muka bayyana sai muka ji wato irin yadda Allah ya tsara halittar raƙumi yana iya yin wata da watanni ba tare da ya sha ruwa ba sannan idan ya tashi shan ruwan sai ya sha ruwa da zai kai tanki guda nawa ma'ana tanki na ruwa ko ka ce duro duro sai ya shanye shi a lokaci guda kai ka san in dai ba wai ana bar ruwa ba ba inda za a zubar da ruwa bokiti guda a lokaci ɗaya a ce wai mutum ɗaya ya sha ko wani dabba ɗaya ya sha amma raƙumi sai ya shanye shi to idan kuma ka tsaya ka kalli raƙumin sai ka ga wannan ruwa duro biyar ina ya shige a cikin shi ko kun fahimta jama'a amma kuma a gaban ka zaka ga ya kafa baki ya zuke su gaba daya kaga ashe akwai abun izina a cikin rako sannan har ila yau akwai wanda shi ma ajiya yake ƙara mana wani tambayi akan cewa yadda Allah ya tsara halittar raƙumi akan idan shi to kaman wani gilashi ne kuma wanda in yana tafiya a cikin saharar nan komai kura to baya kauce hanya kuma baya rage tafiya ma'ana sai dai ƙuran ya bugi abin da zai buga amma baya shiga cikin idan wani irin kwalba ne a saman idan wanda wanda yake a haye wanda yake haye akan raƙumin zaka ga di yayi amawali ya nan ne dai kanshi gaba daya dan shi ba zai iya jure wannan ƙuran ba amma kuma baka mamaki shi raƙumi sai ya ci gaba da keta tsakiyar wannan sahara kuma yana tafiya aka ce to di yadda ƙura ya ƙura baya shiga idan raƙumi wannan daga cikin halittar raƙumi kenan jama'a an fahimta ko to kamar yadda muka ambata sai kuma Allah ya baiwa dan adam wani irin basira da hikima duk yadda aka sifanta raƙumin nan kuma sai kaga yaro dan karami yana sarrafa shi dan karamin yaro sai kaga yana sarrafa shi jama'a an gane wannan da ke ko daga nan zaka gane irin yadda Allah ya karrama dan adam da Allah ya ce walaqad karramna bani adam hakika mun karrama dan adam sannan har ila yau suka ƙara cewa duk yadda kake ganin wannan wato bayanai masu ban al'ajabi tattare da raƙumin nan kuma akwai wani ɗan ƙwaro da kuma raƙumi yake tsoro ina fata an fahimta shine ne binama an gano wannan da ke ko masu ilimi game da rayuwar raƙumi suka ce da raƙumi zai hasaso cewa akwai kunama a gaban shi tafiya mai wani nau'in adadi to zai iya kin tafiya zuwa wajen ko kuma ya juya gaba daya ma'ana yana tsoron raƙumi kuma a yana tsoron kunama ko kaga duk wannan yana nuna maka cewa lallai al'amarin Allah sai Allah ina fatan jama'an gani so malamai sun yi maganganu da dama anan barka ji kaɗan daga cikin abin da Abu Abdullahi al-Qurtubi ya faɗi a ƙarƙashin wannan aya yace qala al-mufassirun manyan malaman tafsiri suka ce لما ذكر الله عز وجل أمر أهل الدارين يا عند الله يا جماعة بام لا باي جماعة الأمر وتومتا إن إلى إلى الجنة دكما جدا متا تعجب الكفار من ذلك kafirai sai suka rinka yin mamaki cewa o'o ya za a yi wasu a ce suna gidan wuta za a yi musu kaza za a yi musu kaza wasu kuma suna gidan aljanna za su samu kaza za su samu kaza har daga cikin abubuwan da aka sifanta a gidan aljanna in ba ku manta ba suka ce akwai wasu gadaje waɗanda suke da bisa ko masu tsawo a menene fiha sururun marfu'a ina fata an fahimta to sai suka rika cewa ya za a yi a ce wai mutum zai kwanta akan gado kuma mai bisa gado da yake da tsawo ko wani abu makamancin haka shine sai Allah ya buga musu misali da raƙumi Allah ya ce afala yanzuruna ila al-ibil kayfa khuliqat kowa ya san halittar raƙumi yana da tsawo ko bai da tsawo amma ana hawa ko ba a hawa to abin tambaya ta yaya ake hawa raƙumi ko kun fahimta jama'a duk yadda raƙumin ne yake da tsawo idan mahayin shi ya tashi hawa me yake yi sai ya kwanta ina fata an gane idan ya kwanta sai ka samu saukin hawa to haka waɗannan gadaje da Allah yake ɗan aljanna za su haushi masu tsawo to idan suka tashi hawa shi ma gwadon zai kwanta katari sai in kawo shi zai ƙara yin sama da jama'a an fahimta ko shine misali da Allah yake buga mana tabarakallahu ahsanul khaliqin dan haka malamai suka ce da Allah madaukakin sarki ya yi wato ba da waɗannan labarai sai kafirai suka rinka mamaki fakazzabu wa ankaru suka rinka karyata abin da aka ba su labari suna inkari cewa kai waɗannan abubuwa ai ba za su yi ba to shine sai Allah ya rinka nuna musu misalin abubuwan da a nan duniya sun yi ballantana kuma a ranar lahira dan haka fazakkarahumullahu sana'atahu wa qudratahu sai Allah ya tuna musu ayyukan da ya aikata na halittar shi a nan duniya wa annahu qadirun ala kulli shay kuma Allah yana da iko akan komai kama khalaqal hayawanati was samaa wal arda kamar yadda Allah ya halicci dabbobi ga sunan mabambanta Allah ya halicci sama kuma ya halicci kasa thumma zakara al ibla awwalan to da Allah ya tashi buga misali sai Allah ya fara bada misali game da raƙumi li'annaha kathiratun fil arab me yasa Allah ya buga misali da raƙumi saboda raƙumi yana da yawa a cikin larabawa ma'ana larabawa suna yawan ta'amuli da raƙumi shine misalin da muka buga jiya cewa yana daga cikin dabban da in aka buga musu misali da shi za su yi saurin fahimta amma ka duba kamar yadda muka ce idan ka ɗauki wato rayuwan bafulatani shi kuma an kana son kai mai misali da dabban da zai yi saurin fahimtar bayani ka buga mai misali da shanu ina fata an gane to sai Allah madaukakin sarki ya buga musu misali da raƙumi saboda su larabawa ne walam yarau al-fiyala fanabbahum jalla sana'uhu ala azimin min khalqihi kaga ba su saba rayuwa cikin ainihin wato kace giwa ko wasu manya-manyan dabbobi na cikin dawa ba shine Allah ya buga musu misali da abin da yake kusa da su su tsaya su kalli wannan rayuwa da yadda raƙumi yake to za su gane cewa al'amarin Allah to ba abin a ƙaryata bane kuma gaskiya ne da gaskiya Allah ka samu dace qad dallalahu lis-saghiri yaquduhu wa wa yunakhihu wa yulhidu Allah ya sauƙaƙa raƙumin nan duk da yadda yake da wannan girman sai Allah ya sauƙaƙa shi ga ɗan adam yaro karami zai iya sarrafa shi ya ja shi ya haushi ya kai shi nan ya dawo da shi ina fatan jama'a an gane dan haka Allah ya buga musu misali yace afala yanzuruna ila al-ibil kayfa khuliqat al-imam ibn kathir Allah madaukakin sarki ya ji kansu da rahma yake cewa Allah madaukakin sarki ya umarci bayin shi ne a cikin wannan aya da cewa su dawo da kallon su ko tunanin su izuwa ga halitta daga cikin halittoci da Allah ya halitta a cikin wannan halittar za su ga girman ikon Allah da kuma yadda al'amarin Allah yake da girma sai Allah ya nuna cewa raƙumi to abun misali ne gare su mala yace fa innaha khalqun ajibun wa tarkibiha gharibun al'amarin raƙumi akwai ban mamaki sannan irin tsarin halittan shi to akwai abubuwa na wato ta'ajjubi wanda mutum bai saba ganinsu ba tattare da raƙumi daga cikin abubuwan al'ajabi jama'a da raƙumi yake ɗauke da shi waɗanda suke kiwon shi suka ce idan tana fama da rashin lafiya aka zo za a yi mishi magani kamar za a yi mai lalas ko allura ko wasu abubuwa makamancin haka to kai mai gidan wannan raƙumin to sai ka je ka ɓoye ba za ka bayyana ba a lokacin da za a yi mai wannan maganin ko kun fahimta idan mai maganin ya zo ya gama tsitsira mashi allurai ya gama nannana mashi wuta ina fata an gane yana gamawa aka ce to kai mai gidan sai ka fito a guje ka zo kai ta faɗa ka ce wa ya ce ku taɓa min raƙumi kaza kaza kaza ina fata an fahimta dan idan ya gane cewa da masanin wato da sanin ka aka yi mai waɗannan abubuwan ka shiga uku Jama'a gane wannan da ke ko? suka ce wallahi daga cikin irin yadda raƙumi ke da shi'unci idan ya ga a lokacin da ake tsira mashi allurai da karafuna da nana mashi wuta ka tsaya kana kallo ko to sai ya kullace ka cewa oh wato hadda kai aka hada baki aka cuce shi ko kusa abin da zai yi suka ce fakai idan ka zai idan ya faki ido ka da bakin shi din nan kawai sai ainihin wato danko kwakwalwanka da ka haka sai ya daga ka sama a haka za ka tsire sai ka mutu zai cuce ka raƙumi kenan jama'a ina ba to amma ka fito kai irin wannan burgan ka bi mai maganin a guje ya fita kofar gida ka je ka sallame shi shikenan sai ta auke to to ashe ashe ashe bai san da bai san da abin da aka yi mun ba jama'a an gane wannan da kyau ko dabba ma kenan ba ko eh Allah ya sa mu dace sannan raƙumi aka ce daga cikin wato wasu shi'umci da yake da shi akwai wato shedanci tattare da shi ina ma'anan wannan akwai wasu aljani da yake aiki da su wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam ya taba yi wato nuna wa sahabbai annabi ya ce akwai shedanci tattare da raƙumi sai sahabbai ba su fahimta ba annabi ya ce ku kalli idan shi bana ku gani kai ka je ka kura wa raƙumi ido ka kalli idan shi yadda yake wani far far za ka ga ba za ka iya kallo ba ina fata an fahimta so akwai wasu ifritai da suke yawo a cikin wannan halitta na raƙumi Allah ya sa mu dace dan haka sai malam yake cewa akwai al'amari waɗanda suke baki game da al'amarin raƙumi da kuma ban mamaki fa inna hafi ghayatul quwwa wa shidda kaga dai raƙumi akwai wato ƙarfi tattare da shi akwai kuma tsananin al'amari wa hiya ma'a dalika talilu lil hamli at-thaqil tare da wannan irin yanayin shi kuma yana iya ainihin wato kwantar da kanshi a daura mishi kaya masu nauyi ko kun gane jama'a watunqadu lil qa'id adh-dha'if sannan zai iya ainihin wato bin wanda yake mai rauni daga cikin waɗanda suke jaye da shi watu ukalu watantafi'u biwabariha wa yushrabu labanaha sannan daga cikin amfani da raƙumi ke yi ga mutane bayan wannan aiki da suke yi na ɗaukan kaya da shi da kuma mallakan shi da ake yi a matsayin dukiya ana kuma wato cin naman shi duk wannan amfanin raƙumi ne sannan ana amfani da gashin jikin raƙumi ina fata an gane kamar yadda ake amfani da nonon raƙumi a sha kuma a yi abin da suke cewa cikwi da shi ko duk waɗannan abubuwa amfani ne da ake samu daga wannan halitta ko wannan dabba da ake kira raƙumi shi yasa Allah madaukakin sarki ya ja hankalin mu zuwa gare shi cewa ba za mu yi dube ne zuwa ga raƙumi ba yadda Allah ya halicce shi to bayan nan sai Allah madaukakin sarki yake cewa wa ila samai kaifa rufi'at sannan ba za su yi dube ne zuwa ga halittar sama ba rubi yadda Allah ya halicci sama ya ɗaukaka sama daga ainihin wato ƙasa kaga wannan yayi daidai da faɗin Allah subhanahu wata'ala a cikin suratul qaf a inda Allah yake cewa afalam yanzuru ila samai fawqahum kaifa banainaha wa zayyanaha wa ma laha min furuj ba za su dube ne zuwa ga halittar sama ba yadda Allah madaukakin sarki ya tsara ginin sama kuma ya tsara wato halittar shi ya kawata shi sannan baka taba ganin wani huji a sama ba duk inda ka je ka ga wani gini ko wani gida da aka gina kana daga ido ka kalli sama sai ka ga wani abu cewa da wannan abin da ba a yi shi haka ba amma baka taba ganin sama yayi maka haka ba sannan baka taba ganin wani huji cewa ai saboda dadewa har nan wajen ya huje an je an yi faci ba Allah ya ce malaha min furuj jama'a an fahimta ko to shine Allah yake mai da hankalin mu zuwa ga duban halittar sama domin akwai ayoyi a cikin wannan halitta sannan Allah madaukakin sarki yake cewa wa ilal jibali kaifa nusibat sannan su dube zuwa ga wato duwatsu yadda Allah ya kafa su suka zama kaman tirke ga ainihin wato ƙasa kenan ba don haka ba to laruji fadihimul ard da ƙasa ya zaizaye da mutane gaba ɗaya da mutane sun ainihin wato hallaka saboda ƙasan ba zai iya riƙe kanshi ba amma da Allah ya kakkafa duwatsu sai suka riƙe ƙasa don haka komai iska komai ruwa ƙasa ba zai zaizaye ba ina fatan jama'a ana ganewa malam ibnu kasir yace ai ju'ilat mansuba fa innaha thabita rasiya li alla tamida al-ardu bi ahliha Allah madaukakin sarki ya sanya duwatsu sun kafe ƙasa domin kada ƙasan ya zaizaye da ainihin waɗanda suke rayuwa a ciki mutane kenan waja'ala fiha ma ja'ala min al-manafi wal ma'adi sannan Allah madaukakin sarki ya sanya abubuwan da ya sanya a cikin duwatsu na ainihin wato kayan amfani mineral resources ko akwai ma'adinai wanda zaka je kaga ana exploring duwatsu ana samu wasu abubuwa wanda mutum ne zai kara amfanuwa da shi ina fatan jama'a an gane sannan Allah ya ce wa ilal ardi kaifa sufihat sannan su yi dube mana zuwa ga ƙasa yadda aka shimfiɗa halittar ƙasa ai kaifa busitat wa muddat wa muhidat yaya Allah ya shimfiɗa ƙasa ya maishe shi wani irin wato yanayi wanda shi ba mai tsauri ba ballantana mutane su rinka wahala a kanta sannan shi ba mai laushi ba ta yadda kuma rayuwa a kai ba zai yi daɗi ba me kake tunani da duk inda muke yawo a doron ƙasa ya zama kaman kwalta za a ji daɗin rayuwa ba za a ji daɗi ba to kaddara kuma ya yi lugus kamar yadda ƙasan sahara ko kuma taɓo yake nan ma ba za a ji daɗin rayuwa ba sai Allah ya maishe shi shi bai da tsauri kuma shi bai da laushi can ta yadda idan mutum yana son ya gini zai iya samun filoti wanda zai yi gini gini kuma ya zauna a kai kaga inda rairayi ne kamar yashi da zaran an yi gini gaba ɗaya ginin kuma sai ya kwanta ya faɗi ko saboda foundation ɗin shi ba zai zaune ba inda kuma an yi shi da tsauri za a wahala in ana son a yi noma ta yaya za a yi wato rinka tsara mishi nakiya da garma ko wane ne ko wane ne kaga shi ma zai yi wahala ko to sai Allah ya maishe da kasan wato yanayi wanda zai dace da rayuwar ɗan adam ina fatan jama'a an gane fanabbaha al-badawi على الاستدلال بما يشاهده من بعيره الذي هو راكب عليه والسماء التي فوق رأسه sai Allah madaukakin sarki ya buga misali wanda ko ba kauye ne jama'a zai fahimci waɗannan misalan ka duba abubuwan da Allah ya buga misali da shi raƙumi sama da ƙasa waye ba zai gane wannan karatun ba komai gidadancin ba kauye ya san raƙumi sannan ga sama yana sama da shi yana gani kullum in ya fito sannan ga ƙasa nan ne inda ma asalin rayuwar shi yake kaga Allah ya buga misali da kowa zai iya fahimta ma'ana misalin bai yi tsauri ba ta yadda za a ce ai an birni ne kawai za su fahimci wannan karatun mu kauyawa ba da mu Allah ke yi ba sannan dan birni shi ma ba zai zo ya ce ai waɗannan misalai kaya ne na kauyawa shi ba zai fahimce su ba karyan shi ko duk waɗannan abubuwan kowa zai iya fahimta wannan yana daga cikin i'jazul qur'an ina fatan jama'a an gane sannan Allah ya buga misali da aljabal duwatsu kaga da dan birni da bakauye waye bai san duwatsu ba jama'a kowa ya san su kuma yana cin amfanin su ina fatan an gane dan haka a shi yasa aka samu a cikin hadisin wani bakauye sahabi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mai suna Zimam dan Sa'alaba a lokacin da ya zo wajen manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama kamar yadda al-Imamu Ahmad ya fitar da hadisin bari mu ji yadda al'amari ya kasance wani ba kauye ne ya zo ya samu manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama kamar yadda Anas dan Malik ya ba da labari al-Imamu Ahmad ya rawaci wannan hadisi ta hanyar Anas Anas Allah ya kara mushi yadda yake cewa kunna nuhina an nas'ala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama an shay'i kun san al'amari ya kai akwai sadda Allah maɗaukakin sarki ya saukar da ayoyi ya hana sahabbai su rinka yawan tambaya a majalisin manzon Allah me yasa saboda munafukai a wannan lokacin suna amfani da wannan dama su hana annabi ya karantar da karatun da yake son ya karantar sai su cika majalisin da tambayoyi tambayoyi kuma marasa ma'ana wani lokacin wai mutum kawai saboda ya dai hana manzon Allah karantarwa sai zo ya ce ya manzan Allah ni ban san waye ubana ba dan ya mutu tun a jahiliya ga ya mun sunan shi da Allah ka ji irin wannan tambaya to amma da yake manzan Allah manzan Allah ne ba wanda ya taba mishi tambaya ko da bai bashi amsa ba wata rana ana irin wannan yanayi kawai sai wani ya ce ya manzan Allah ga ya mun ina matsayin ubana shikenan sai annabi ya ce ubanka na wuta haka ko aka yi wallahi kaga yanzu zai ji dadin wannan amsa amma kuma shine gaskiya wa ya ja shi ya ja makan shi ina fatan jama'an gane wani ma yazo yace to ni ma ya manzo Allah ga min waye sunan ubana kuma ina yake sai annabi ya ambato wani wato tantirin dan iska a maguzanci annabi yace shine uban shi ashe wanda ya dauka uban shi ba shine uban shi ba uwar shi zina ta daidai da wannan dan iskar shine annabi ya tona asiri kuma a bainan jama'a wai kuma sai ran shi ya baci to shine sai Allah ya saukar da ayoyi ya ayyuhal ladina amanu la tasalu an ashiya in tubda lakum tasukum ku daina tambayoyin da idan aka bayyana muku wannan tambayar to zai bata muku rai wa in tasalu anha hina yunazzalu alquran ha tubda lakum anha idan kuna tambaya a lokacin da ake saukar da qur'ani sai a canza muku wani hukunci a kawo muku wani amma ku bar Allah ya san abin da ya dace da ku yanzu ake wahayin idan Allah ya ga yanayin da kuka fi dacewa zai sauya muku da wannan yanayin ya kawo muku wani ina fata an fahimta to daga nan shine sai sahabbai sai suka dauki wannan tarbiyyar tunda Allah ya ce su daina tambaya in suka zauna gaban manzon Allah sai kowa ya gum sa'an suka ce ko da muna da tambaya wallahi sai mu kasa yi shi yasa Abdullahi dan Abbas yace sahabban manzon Allah za a iya lissafa adadin tambayoyin da suka yi karanta a cikin littafin al-ibanatul kubra yace duka duka tambayoyin da sahabbai suka yi ba su wuce a kirga su ba sai ya kawo misalan su yace sun yi tambaya yasalunaka anil khamri wal maisir kaga waɗannan tambayoyi ne da za a karu da shi a addini yasalunaka a anil mahid qul huwa adha kuma duk tambayan da suka yi sai Allah ya saukar da ayoyi a ba su amsa yasalunaka anil shahril haram jama'a an fahimci wannan da kyau ko waɗannan su ne ire-iren tambayoyin da sahabbai suka yi ya ce ba su wuce a kirga ba to me ya faru anas ya ce to da aka saukar da wannan ayar sai ya zan ba wanda yake iya yin tambaya to a lokacin su waɗanda suke ƙauyawa ba su san an saukar da ayar da aka hana tambaya ba kaga su in sun zo za su iya zuwa su saki baki su yi tambayansu anas ya ce sai mun rinka yin sha'awan duk sanda annabi yake tare da mu a majalisi Allah ya kawo wani ba kawai amma kuma sai ya marmaza ya gyara tambayar ya gyara maganar ya ce ba ƙauyen kuma mai hankali ka san ba ƙauye mara hankali ya zo kuma sai abu ya lalace to shi ne a nan anas yake cewa fala kunna nuyina an nas'ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an shay'in an hana mu rinka yin tambaya a gaban manzon Allah akan komai fa kana yujibuna an yaji ar-rajulu min ahli al-badiya al-aqil kun ga magana ko sai muka rinka yin sha'awar Allah ya kawo mana wani bakawai wanda shi bai san dokun ba sai ya zo ya tambaya to in yayi tambaya sai mu ji amsa da annabi zai bada sai mu dan karu da wasu abubuwa amma bakawai ya zama mai hankali fa yasaluhu wa nahnu nasma sai ya zo ya tambaya annabi mu kuma sai mu ji amsan da annabi zai bada to wata rana sai kauyawa suka ainihin wato nado wani wakili ya zo ya musu tambaya wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama abin da ya faru shine annabi sallallahu alaihi wa sallama kun san ya rinka aika wato sahabbai ƙauyuka ƙauyuka su je suna ainihin kiran mutane zuwa ga addini kuma suna koya musu addini in sun musulunta to da aka samu ƙauyen waɗannan mutanen wakilin manzon Allah ya je ya kira su zuwa ga addini ya rinka nuna musu cewa wannan shine kaɗai hanyar tsira ƙauya wannan sai suka karɓi addinin amma sai suka naɗa mai hankalin cikinsu dattijo za ka zo ka ji irin hankalin nashi ina fata an gane shi ne mai hankalin cikinsa aka naɗa shi aka ce ranka daɗe kai ka saba shiga birni da haka za ka iya zuwa ka je ka yi mana waɗannan tambayoyi ka tabbatar mana cewa wannan ɗan aiken lallai annabi ne ya aiko shi jama'a fahimta ko to wanda aka aika ɗin shine dimam ɗan sa'alaba to barka ji yadda aka aka yi da shi faja'a rajulun min ahli albadiya anas yace muna zaune sai ga wani ba kauye wani mutum daga cikin mutanen kauyen Madina ya zo fa qala mutumin na zuwa kar ku manta mun ce sai da aka zabi wanda za a turo ko wanda ba zai yi wauta ba yana isowa sai ya ce ya Muhammad wato farawa da iyawa ke nan ko a wani riwaya aka ce da ya zo ya samu kowa na zaune haka sai ya ce musu barkan ku dai imsa bahar ayyukan Muhammadu waye Muhammadu cikin ku da Allah ku nuna mun shi da haka ya fara ina fata an gayi sai aka ce mai hadha ar-rajul al-abyad al-muttaji wannan farin mutumin nan da yake kishin gide sai ya ce to tashi ka zauna eh eh annabi ya tashi ya zauna ya ce da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama inni sa'iluka tambaya na zo ne yi wato tambayoyi suka kawo ni wa inni mushaddadun alaika kuma billahi lazi ba sauki tambayoyin amma kun san abin mamaki kuma wai sai yake fala ta jido alaika kan baka ji haushi na ba Jawa ana fahimta ko? Eh, alherin Allah ya kai ga mutanenmu na ƙauye. Don haka sai ya ce, Ya Muhammad, innahu atana rasulika dan aikenka ne yazo mana faza'ama lana annaka tazumu an anna Allah arsalak sakon da ya kawo mana shine ya riya mana cewa wai ka ce Allah ne ya aiko ka to shine muka zo mu tabbatar da gaskiya Allah ne ya aiko ka ka gaya mana gaskiya tsakaninka da Allah haka ba ka rinka yi wa jama'a to wai da Allah an turo wato mai wauta shi ya zai yi kenan duk da wannan kuji ba sai da aka lale aka tace aka zaba aka turo shi to inda ba a zaba ba wanda za a turo shi ne zai yi kenan kila da duka zai fara shi Allahu akbar to kuji da yace wato wannan dan aikin nan naka ya riya cewa wai ka ce Allah ne ya aiko ka sai ya ce da shi Allahu arsalaka ka ji tsoron Allah tsakaninka da Allah da gaske Allah ne ya aiko ka haka ya ce wa manzo Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce Allahumma na'am gaskiya ne Allah ne ya aiko ni sai me ya tambayar naka annabi ya ji shi kuma yadda yake din jama'a an gane ko qala sadaqa annabi ya ce gaskiya ne dan aike na yayi gaskiya Allah ne ya aiko ni qala sai zimamu ya ce faman halakar sama ya ce to ina sa in tambaye ka waye halicci sama ƙala Allah annabi ya ce Allah ne ƙala faman halakar arza zimamu ya ce waye halicci ƙasa ƙala Allah annabi ya ce Allah ne ƙala faman nasaba hadhihi aljibal wane ne wanda ya kakkafa waɗannan duwatsu da muke gani dinnan waja'ala fiha ma ja'ala kuma ya sanya arziki da yake cikin duwatsu da muke gani dinnan waye wannan qala Allah annabi yace Allah ne kun san abin da yasa ake wannan tambayoyi bari ku ji qala sai yace fa bil ladhi khalaqa as-samaa wal ard ina game ka da wanda ya halicci sama da ƙasa wa nasaba hadhihi al-jibal kuma ya kakkafa waɗannan duwatsu Allahu arsalaka kakkaiwa Allah ƙarya da gaske Allah ya aiko ka jama'a kun ji fa qala na'am manzo Allah yace gaskiya ne da gaske nake yi wallahi ba wai wasa bane Allah ne ya aiko ni qala yace to ka bada amsa na daya sai tambaya na biyu sai yanzu ya gamsu ina fata an bayyana yace dan aikenka kuma har ila yau waza'ama rasulika anna alaina khamsu salawat fi yawmina wa laylatina dan aikenka kuma wai sai yace mana wai za mu rinka yin wasu salloli biyar a tsakanin yini da dare qala sadaqa annabi yace gaskiya ne abin da ya gaya muku qala sai an yi wato wannan bakawin yace fa billazi arsalaka Allah fa billazi arsalaka to tunda ka tabbatar mana cewa Allah ne ya aiko ka zan tambaye ka tsakaninka da wanda ya aiko ka Allahu amarka bi aza Allah ne da gaske yace mu yi sallah kuma ya aiko ka cewa ka koya mana sallar nan mu yi shi Kala na'am, annabi ya ce gaskiya ne Allah ne ya aiko ni da sallolin nan, kuma ya ce umarce ku da ku sallah. Kala, mai riwaya ya ce sai ainihin wato zimamu ya ce waza ama rasulika anna alaina zakatun fi amwalina. Dan aikenka kuma ya riya mana cewa akwai wasu haƙƙi na zakka da za mu rinka badawa cikin dukiyarmu. Kala sadaka, annabi ya ce gaskiya ne akwai zakka da za ku bada. Kala wannan mutum ya ce, Fabillabi arsalaka, ina haɗa ka da wanda ya aiko ka, Allahu amarka bi haza, shin Allah ne da gaske ya ce ka karbi wannan dukiya a cikin kuɗin mu ba wayo kake son kai mana kai mana cuwa-cuwa ba qala na'am annabi ya ce gaskiya ne Allah ne ya min umarni cewa an karba wannan dukiya qala ya ce na gaba wa za'ama rasulika anna alaina hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila dan aikenka har ila yau yari ya cewa wai za mu rinka zuwa ɗakin Allah duk shekara muna yin wani ibada mai suna aikin hajji qala sadaka annabi ya ce gaskiya ne thumma walla to da ya gama jin waɗannan sakon sai ya miƙe sai ya kaka rigar shi yace na gama tambayoyi na sai ya juya baya yace to zan tafi fa wallazi ba'athaka bil haqq ina rantse maka da wanda ya aiko ka da gaskiyan nan da ka gaya mana kaga waɗannan dokokin nan da ka kawo mana ka aiko dan aikenka ya zo ya isar mana da sakon su la uzidu alaihin na shai'a za mu yi su yadda Allah ya ce amma ba za mu kara da komai ba wato su ba yan bid'a bane kenan ba za su yi bid'a ba kaga su dimamu da hankali waɗannan kauyawan fa sun fa yan